الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كشون وتمرسلين ina za mu tashi hajjibu na ƙirin ko yau talata 23 ga watan jimadar ula hijira tana da 443 wanda ya dace da 28 ga watan 12 miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin indiya muna ba da gado ko muka ce alƙismu sani shi ne
وأما حجب النقل
wa amma hajibun naƙali amma tsarewa na ciratarwa dama mun ce tsarewa kala uku ne akwai tsarewa na gaba ɗaya wanda za a ce wani yana nan wani ba zai ci komai ba mun gama da shi akwai kuma tsarewa na ciratarwa wanda za a ce idan wane yana nan to wane ba zai ci kaza ba sai dai kaza to wannan yau za mu karanta tsarewa da ciratarwa wanda an cire shi daga cin kaza zai koma cin kaza shi ne ya ce wa amma hajibun naƙali amma tsarewa na ciratarwa ba salasatu a ƙasamin kaso uku ne mana ya kasu kashi uku al'awwalu kashi na farko shine naƙalin min fardin ila fardin dunahu shine ila dunahu shine ciratarwa daga wani rabo zuwa ga rabon da bai kai wannan ba da za a ce kaza za a bashi amma samun wane ba zai ci wannan kazan ba za a rage mar sai zai ci kaza shine dole kasa da wannan wanda aka ce a bashi din wa huwa muktasun bi khamsati ashiya to wannan hajibu naqlin min farjin ila farjin dunahu ya keɓanci wasu mutane guda biyar ne akwai wasu nau'i guda biyar wanda su kadai ne ake wa hajibu naqlin min farjin ila farjin dunahu na farko dai al'ummu akwai uwa ita uwa yanquluha alwaladu mutlaqan da sake ba kayyadewa ma'ana ba kayyade dan nan namiji ne ko mace ne ba in dai dan mamaci ne ko namiji ne ko mace ne ya ciratar da uwa mina sulusi ila sujusi daga cin ɗaya cikin uku zuwa ɗaya cikin shida Allah yana cewa wali abawaihi da kulli wahidi minhum sudusu in kana lahu walad kaga kenan ɗa ya cire uwa daga cin sulusi zuwa sudusi tunda da fari an ce wali abu amine an ce wawan sahu abu ahu wali umi sulusu ko uwa da uba za su taru su gaje shi a ciki uwar za ba ta sulusi to in yana da ɗa ɗan ya cire ta daga wannan sulusin ya mai ita ce sudusi ɗaya cikin shida wannan ɗa kenan waladul ibni haka nan ɗan ɗa mutlaƙan shi ma ɗan ɗaɗin nan kowane iri ko namiji ne ko mace ne ko guda ɗaya ne ko suna da yawa ya cire uwa daga cin ɗaya cikin uku zuwa ɗaya cikin shida kaga kullum muna cewa ɗan ɗa ba za mu ce jika ba saboda ɗan ya ma jika ne amma shi ɗan ya baya tasiri a irin wannan gurin balle ma shi ba shi da gado ma gaba ɗaya wal isnani haka nan biyu fasa'idan ko sama da biyu minal ikhwati na ‘yan uwa maza wal akhawati da ‘yan uwa mata, su ma ‘yan uwa ɗinnan mutulakan sake ba ƙayyadewa ‘yan uwa kowane iri, matuƙar mamaci yana da ‘yan uwa guda biyu ko sama da biyu ba mu duba ‘yan uwan na wani iri ne ko uwa ɗaya uba ɗaya ne ko uba ɗaya ne ko uwa ɗaya ne ma in je sun kai biyu ko fiye da biyu to sun cire uwa daga cin sulusi zuwa sudusi kaga a nan in ka lura ‘ya'ya da jikoki suna aiki akan uwa da uba gaba ɗaya kowanne za ka yi sudusi amma ‘yan uwa sai dai su yi aiki akan uwa amma shi uba yana ma tare ‘yan uwan yau in aka ce mamaci yana da uba to ‘yan uwa kowane iri ne ba su da gado kage yanzu a nan yan uwa in dai sun kai biyu ko fiye da biyu za su cire uwa daga sulusi ɗaya cikin uku ta ci sulusi ɗaya cikin shida mutum ya mutu ya bar uwarsa ya bar yan uwan shi to yan uwan nan kowane iri ne uwa sai dai a bata ɗaya cikin shida dan Allah yake fa in kana lahu ikhwatun fa li ummi sudus haka ne ba na'am Aha, to wannan su ne kaɗai wanda suke cire uwa daga sulusi su mai da ita sudusi. Wazzauju, sannan a cikin mutane biyar ɗin mun faɗi ɗaya uwa kenan ba, sannan wazzauju akwai miji. Shi kuma miji yankulu waladu ɗa wa waladuhu da ɗan ɗa, kowanne yana cire miji minan nisfi daga cin rabin dukiya ila rubu'i zuwa cin rubu'i ɗaya cikin hudu idan mutum ya mutu wala kum nisfu matar ka azwajikum yace in lam yakul lakum waladun fa in kana law in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun walakum rubu kaga da ya ce to da din nan har dan da kuma da din nan ba wai sai namiji ba ko namiji ko mace ko guda ɗaya ko suna da yawa matukar matarsa ta haihu kuma abin da ta haifa yana raye to ba zai ci rabi ba sai zai ci ɗaya cikin uku wa zaujatu hakanan matar aure guda ɗaya ko matan aure yankulu haminar rubu'i ila sumuni man yankulu zauja man yankulu zauja shine fa'ilin yankulu ha kula wa zaujatu mata ko mata man yankulu zauja wanda yake cire miji daga rabi ya koma rubu'i ba shine da ko dan da ba to wannan din yankulu ha ya cire mace matar aure ko matan aure daga ɗaya zuwa hudu ya cire su minar rubu'i daga cin rubu'i ɗaya cikin hudu ila sumuni zuwa tumuni ɗaya cikin takwas fa in kana lakum waladun falahunna sumuni aha wa banatul ibni haka nan ƴaƴan ɗa mata kaga mun samu kashi uku kenan a cikin biyar ba wa banatul ibni ƴaƴan ɗa mata ينقل الواحدة منهن عن النصف والإثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة وانا الواحدة شين فائل ينقل وبنات الابن يا الداماتا تو الواحدة guda ɗaya fauka hunna da take saman su haka ne yankulul wahidata wannan wanda yake saman su din ya cire alwahidata guda ɗaya min hunna daga cikin ƴaƴan ɗa mata ya cire su ko mu ce ta cire su anin nisfi daga cin rabin dukiya wal isnataini in ma sun kai su biyu fa aksara ko fiye da biyu an cire su anin sulusaini daga cin biyu cikin ukun dukiya wato anan mutum ne ya mutu ya bar jikar shi mace ya bar yarsa ta cikin shi yarsa ta cikin shi mace ga jikar shi mace ƙaddar ga ba yar nan ta cikin shi wannan jikar ai rabi za a bata ko to yanzu wannan ji wannan yar shi din ta cire jikar shi daga cin rabin dukiya sai dai a kai ta can ta ci suduki ta mamu sosai ne haka nan kuma idan su jikoki mata ɗin ‘ya'yan ɗa in sun kai biyu ko fiye da biyu da ba ‘ya kaga za su ci sulusani ne to amma yanzu tun da akwai ‘yar shi ta cikin shi wannan ‘yar ta cire su daga cin wannan sulusanin za su koma cin sulusi shine tamamu sulusai mun gane wannan to a nan kuma ka lura ya ce alwahidatu fawqa hunna bai ce irin mamaci ba kaga kenan ka'idar ba dole sai yar mamacin ta cikin shi ba ko da a ce ɗabakan ƙasa ne misali mamacin da ya mutu ‘ya'yansa gaba ɗaya sun ƙari amma akwai jikar shi ‘yar ɗan shi akwai kuma jikokin ɗan shi to wayannan jikokin ɗa mata ɗin nan sannan ga jikar shi ta mace kaga wannan jikar shi ɗin tana saman su ko shine walwayi da tufauka wannan to yanzu wannan jikar shi din ita za ta ci wannan rabin su wayancan na kasan za su ci tamamu sulusai ne mun gane shine alwahi da tufauka wannan ba dole sai yar shi ta cikin shi ba yawwa ko da jikar shi ce in dai wayancan jikokin suna kasa da wannan to wannan ta saman su din ta tsare su daga cin ainihin sulusani in ɗaya ce an tsare su an tsare su daga cin nisfi sai dai su koma ainihin su dusu shine yace fayya na ƙasa yanzu yanzu misali mutum ne yake da ‘ya'ya yake da ɗa a gane ɗan nashi sai ya haifi ‘ya'ya biyu ɗaya mace ɗaya namiji shi wannan namijin sai ya haifi ‘ya'ya mata mun gane kaga yanzu wannan tsohon ga ɗan shi guda ɗaya ya haifi ‘ya'ya biyu mace ɗaya namiji ɗaya sannan wannan namijin ya haifi ‘ya'ya mata to yanzu wa'innan na tsakiyar sun mutu ɗan mamacin ya mutu a jikokin shi ma macence ta kenan namijin da ya haifi ‘ya'ya mata ya mutu to yau maganan tsohon muke yau tsohon nan da ya mutu ai ‘ya'yan shi gaba ba dama ɗansa ɗaya ne kuma ya mutu yanzu wannan jikar shi ɗin ai tana saman wa'incan jikoki na ƙasa to wannan jikar shi ɗin alwahi da tufauka hunna ta tsare su daga cin sulusani ita za ta ci nisfi in ta ci nisfi fai a kuzna sulusa sai su karɓi sulusi shine tamamu sulusai wadi na yawwa shine fai a kuzna sudusa sai su karɓi ainihin sudusi sudusi shine tamamu sulusai tun da dama sulusani a cikin shida hudu ne to ita ta ci ukun yanzu kwaya ɗaya ne saura a rabon mata sai su karɓa sai dai suna da namiji kuma kamar yadda muka karanta a baya ko wal akhawatu sannan ‘yan uwa lil'abi ‘yan uwa li'abai mata, yankuluhunna ila su duki al'ukufin shaƙiƙa. ‘Yar uwa shaƙiƙiya tana cire su su koma gidan su dusi yanzu misali, idan mutum ya mutu, yana ba shi da ba ɗa ba jika ba mata ba kowa, amma yana da ‘yan uwa, ‘yan uwan ma gaba ɗaya mata. kaga yanzu yan uwa mata din nan uba ɗaya ne kawai ba shi da yar uwa uwa ɗaya ma gaba ɗaya yan uwan shi mata uba ɗaya ne kaga za a kasa dukiya uku a ba su kashi biyu ko yan uwan shi da abai su lusani ba to sai ya zama yana da uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya sauran duk uba ne ɗaya amma wannan guda ɗayan uwar su ɗaya uban su ɗaya to yanzu wannan uwa ɗaya uba ɗaya ta cire su daga cin wannan su lusanin za ta kai su cin ɗaya cikin shida ita wannan uwa ɗaya uba ɗaya ita za ta ci rabi kaga in ka kasa shida su lusani shine guda hudu to ta cinye rabin su sai dai su karɓi wannan guda ɗaya shine ainihin su biyu aha to kaga wannan su ne mutane biyar waɗanda ake cire su hajibu na min fardin ila fardin dunahu yawwa jikoki mata sannan miji sannan mata sannan ainihin sai yan uwa ko yawwa sai yan uwa shaƙi li'abin sun gamu da ainihin shaƙiƙiya al-ismu sani sai kashi na biyu an-naqlu min at-ta'asibi ila al-farji shi kuma cirewa daga asibci zuwa ci da farali ci da rabo da asibi ne ma'anan asibci shine dama ya gaya mana in ya kaɗai ta zai kwashe gaba ɗaya in yana tare da magada haka sallame su abin da ya sauri zai kwashe ba to yau samun wani ya sa an cire shi daga wannan asibcin ilal farji shi ma zuwa ga rabo za a kasa ne shi ma a bashi abin da ya samu ko kuma a bashi rabon shi to wannan wahuwa muktasun irin wannan ciratarwan abin keɓanta ne ma'ana ya keɓanci bil abi uba wal jaddi da kaka su ne kaɗai ake wa irin wannan ciratar kaga uba in ya kaɗai ta asibi ne kaka in ya kaɗai ta asibi ne zai kwashe dukiya to fa yanquluhu mal ibnu da wa bunuhu da ɗan ɗa ya cire uba da kaka ila sudusi zuwa sudusi yanzu misali mamacin yana da ɗa ko yana da jika ɗan ɗa baban shi ba zai yiwu ya ci sama da ɗaya cikin shida ba dama haka ma Allah ya ce ko wani aboyi da kullu yamin wasu dusu in kana lahu walad saboda haka in yana da ɗa wa bunuhu ko ɗan ɗa yanzu uba sai dai a kasa shida a bashi ɗaya haka in kaka ne ma babu uba shi ma sai dai a kasa shida a bashi ɗaya amma in ba ɗa ba ɗan ɗa kaga uba zai cinye gaba ɗaya ne haka kaka shi ma in ya kaɗaita zai cinye gaba ɗaya kaga an cire su daga asinci zuwa ci da farali mun gane wannan sai kashi na uku al-ismu salis kashi na uku an-naqlu min fardin ila ta'sibi shi kuma ciratarwa min fardin daga ci da farali ci da rabo ila ta'sibin zuwa ga asibci daraja yayi sama kenan misali misali da za a kasa ne a ba a bashi kaza amma yanzu kasancewa akwai wane ba zai yiwu a yi wannan kashin ba kawai za su taru su cinye ne gaba daya Aha, kaga asibu ma a gari ke. Min fardin ila ta'asibin an cire shi da ci da farali ila ta'asibin zuwa ga ainihin asibci. Aha, wa huwa muktasun bil banati wa banatin ibni wannan shi kuma ya keɓantu ne bil banati da ‘ya'ya mata wa banatin ibni da ‘ya'yan ɗa mata wal akhawatil ashiqa'a da ‘yan uwa shaƙiƙai mata wal akhawati lil abi da yan uwa li abbai mata kaga wayannan duk masu ci da faradi ne idan mutum ya muke bar ƴaƴan shi mata za ba su lusani haka jikoki haka shakikai haka li abbai ba to ga yadda abin yake yace me fa innal banat ƴaƴa mata in ka lura ainihin gadon su yufradu lil wahidati minhunna idan faradati nisfu ba idan guda ɗaya ce ta kadai ta za ba ta rabin dukiya ne idan mutum ya mutu ya bar yarsa guda ɗaya rabin dukiya za ba ta wal isnataini idan sun kai biyu kuma fasa'idan ko sama da biyu as-sulusani ai rabon shine biyu cikin uku ba wannan shine gadan mata ba sa wuce wannan ɗaya ta ci rabi biyu ko sama da biyu su ci sulusani biyu cikin uku ko to yadda abin yake wa iza kana lahunna akun idan suna da ɗan uwa kaga ɗan mamaci kenan ‘ya'yan akwai ɗan uwansu ma'ana akwai namiji a cikinsu to lam yaris na hani ba za su yi wannan gado da rabon a kasa kaza a basu kaza ba wa yaris na bitti asibi za su yi gado da asibci ne kawai da zakari mislu azil unsayin kaga dama namiji za a kasa uku a basu biyu yanzu kasancewa akwai namiji to yanzu kawai za su haɗu su cine da su da namijin sai a kasa namiji a bashi rabon mata biyu kaddara yanzu da ainihin ‘ya'ya mata guda biyu ne ya bari yana da ainihin miliyan shida za a ce a ɗauki miliyan hudu a ba su miliyan biyu wannan miliyan biyu kuma ba wa asibi amma da da namiji sai a ce ba za a yi haka ba sai dai a kasa da zakari misu da wazil unsayini a kasa dukiyan a kasa shi gida ainihin gida uku ko a kasa gida shida shi namiji sai a ba a kasa shi gida nawa gida hudu gida hudu namiji ɗaya mata biyu gida hudu za a kasa namijin a bashi kashi biyu su kuma a basu da ɗaya kaga da zakari misrazil usayni ya tabbata wa yaris na bi tasiri ba wa kaza kuma banatin ibni to haka nan hukuncin ƴaƴan ɗa mata izasta haqqainal wirasata in sun cancanci gado ƴaƴan ɗa mata idan sun cancanci gado mana idan babu ‘ya'yan tsatso sai jikoki mata kaga jikoki ‘ya'yan ɗaya in ɗaya ce za ba ta rabi in biyu ne ko biye da biyu za ba su rusani to in akwai jika namiji tare da su to sai dai a raba da zakari musu da wazin unsayi kaga an tada su daga cin faradi sun koma asibci wal akawatil ashiqa hakanan yan uwa shaƙiƙai mata su ma akwai namiji a cikin su za a kasa gaba ɗaya ne da zakari wal akhawati lil abi hakanan yan uwa li abbai mata ma adamil ashiqa tare da rashin ainihin yan uwa shaƙiƙai ma'ana yan uwa ba shaƙiƙai sai li abbai uba ɗaya mata to in akwai namiji a cikin su kawai za a raba ne da zakari misul wazil unsayin shine yake cewa fa in kanu ikhwatar rijalan wani sa'an wa lil zakari misul hazi al unsayin الحمد لله Mm-hmm.